السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hudubar mu ta ci gaba ne da hudubar mu ta satin da ta wuce wadda take magana akan matsalar talauci da kuma muhimmancin neman halal godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna nema ya tsare mu da sharrin kawunan mu da kuma miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shirya da shi shine shirye wanda Allah ya fitar da shi babu mai shirye da shi na tabbata babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya na tabbata shugaban mu annabin mu mai ceton mu annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne zababban Allah ne kuma badadayen Allah ne Allah ka yi dadin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi zuwa ranar tashin alkiyama ba haka ya ku bayan Allah ina yi muku wasiki da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauka masa al'amarin sanan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah kamar yadda sati da ya wuce muka so mu hutuba dangane da abin da ya shafi talauci da kuma neman halal wanda ruwa ya ne da mu bayanin da zan fara da shi yau shine menene arziki a musulunci idan aka ce arziki a musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana shi duk mutumin da ya waye gari yana da lafiya yana da abin da zai ci yana da imani to lalle duk arzikin da Allah ke barawa ya bashi wannan shine babban abin da ake magana ko babban abin da ake magana talauci wanda lalle dole musulmi su tsaya su faɗa da shi shine a waye gari da safe musulmi yana neman abin da zai sa a baki babu wannan musiba ce babu wanda za ka ce wa yi haƙuri ba mace da za ka ce ta yi haƙuri ta daure ta zauna haka ta yi haƙuri babu 'ya'yan da za ka ce musu yi haƙuri ko ba a samu abin da za a ci ba na su yi ta tasbihi a'a Allah madaukakin sarki bai yi mu haka ba da haka duk wata hanya wanda za ta yi maganin abin da za mu sa a baki lalle dole ne a tashi tsaye a yi Allah madaukakin sarki ka azurta mu Allah ka raba mu da talauci duniya da lahira ya ku bayan Allah addinin musulunci ya kawo wato magani na damuwa kowace iri babu damuwar da musulunci bai zo da maganinta ba har talauci musulunci ya zo da maganinsa addinin musulunci ya zo da maganin duk wata irin damuwa wadda aka sani da wadda ba a sani ba kuma kamar yadda muka faɗi talauci yana daga cikin damuwa wadda take da tsakiyar damuwa wadda an yi ta ƙoƙari maganinta amma bai yi ba ana ta ƙoƙari har tun da da jiya da yau har ma gobe za a ci gaba musamman halin da muke ciki a wannan ƙasa ta mu ta arewacin Najeriya a yau babu shakka muna buƙatar sauki daga wajen Allah Allah madaukakin sarki ka yaye mana talauci Allah madaukakin sarki ka azurta mu ka ba mu abin da zamu rayu da shi ya ku bayan Allah mutane da yawa idan an yi maganar talauci wasu sukan karance shi akan cewa wani abu ne wanda kaman musulunci yana son mutane su zauna talakawa a'a musulunci ba yana cewa mutane su zauna talakawa bane duk da cewa kaddara ce ta Allah kuma tsarin rayuwa ce ta Allah da yayi wasu masu wadata wasu talakawa Allah ya gaya mana me yasa yayi haka da yadda shi ga ba'dukum ba'dan suriya Allah ya ce dan kashin ku samu masu yin musu hidima saboda in kowa ya zama yana da wadata to rayuwar lalacewa za ta yi kwabewa za ta yi to amma wannan ba yana nufin kuma mu musulmi mu zauna shikenan mu ce a saboda muna jin hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake magana akan talakawa za su shiga aljanna kafin mawadata da shekara arba'in wato waɗannan hadisai da hadisan da suka yi magana akan talauci ma'anarsu shine ana ba wa talaka haƙuri talakan da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi da talauci to ya yi haƙuri ya sani akwai sakamako da zai samu a wajen Allah wannan shine ainihin abin da suke koyarwa amma ba cewa suke dukkan mu zauna talakawa ba saboda idan muka zauna talakawa addinin ma ba zai tafi ba addinin ma ba zai yiwu ba tarihin musulunci ya nuna tun daga farkonsa har yau har gobe da dukiya ake bunƙasa shi da dukiya ake sa shi ya ci gaba waɗanda ba musulmi ba yanzu da dukiya suke mana barna da dukiya suke ta kafirtar da mutane ƙabilu da yawa ɗauki misalin fulani ka ɗauki misalin yarbawa ka ɗauki misalin gasunan ƙabilu da yawa wallahi da yawa a cikinsu an mai da su kafiri saboda kuɗi ba wani dalili sai kuɗi kuma shi aka ba su shi ne ake sa su a kai kuma sun zama kafiran muna ji muna gani suna nan suna kafirci kuma ga sanadiyarsa da haka abin da ya zama wajibi a kanmu shine mu tashi mu yi kokari mu nemi na kanmu mu yi kokari mu yi sana'a kuma kada mu rena sana'a kada mu rena sana'a duk wata sana'a wadda za ta ba mu taro da titi to mu yi kokari mu yi ta wani abin da zai baka takaici a arewacin Najeriya akwai abin da yake in mutane masu hankali suka lura babbar damuwa ce duk wata karamar sana'a wadda ake yi duk mun yi watsi da ita wanda dama mu muke yi asalin ta mu muke yi ta mu ce mu muka kawo ta abin da ake yi da shi mu muke nomawa a wajen mu ake samu da yawa mun daina waɗanda ba mu ba su suke kuma suna samun kuɗi duk mai wannan sana'ar da wuya kaga ya ce ma yana neman kuɗin da zai karya ko yana neman kuɗin da zai ci abincin rana ko dare ya yi cewa ya kwana da yunwa babu ɗaya a cikin su aƙalla zai samu abin da zai sa a cikin sa mafi yawa wanda za ka ga suna yawo suna neman ba su karya ba mu ne kuma za ka ga wani lokaci ba wai mun motsa ba ne Allah ya hana mu a'a mutum ya zauna ne kawai ya yi shiru ya zauna ya daura a kan wata sana'a wadda ba ta da ma'ana akwai wasu sana'o'i da mu ina nufin mu al'ummar musulmi mu muke yawan yin ta babu laifi idan an yi ta cikin tsari ta yadda za a samu abin da za a ci amma mutum ya ɗauke ta a matsayin sana'a da ita zai ci da iyalansa alhalin kuskure ne an gani ga magabata an gani ga waɗanda suka zo nan kusa gashi nan ana gani a cikin wannan rayuwa kaga mutum baya aikin fari baya na baki yana takara da Abuja wani shine sai da fili ne wale bi sai da fili sana'a ce amma in ka samu fili da zaka siya wani zaka kai shi da takardar fili fa jama'a an sai da filin shekara uku da ya wuce bai sani ba yana ta yawo an hada shi da photocopy kuma baya aikin komai kuma zai ci abinci yana da iyali kaga da wannan da ya dan kai ko shayi ya je yi zai samu abinci ko ta sana'a ko kaga irin wannan sana'ar muna bukatar a ce duk mai yin ta yana da wani abin da zai ci abinci idan Allah ya kawo ta shikenan sai a samu in ba ta zo ba shikenan ana cin abinci amma dai wallahi kuskure ne mutum ya ce sana'ar sa kenan da safe zai yi wanka da sai da zai je ba wani sai shekara goma bai sai da fili guda ɗaya ba goma don haka wannan ya kamata mu gyara mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu sani iyalanmu haƙoƙi ne Allah madaukakin sarki ya dora mana na ji da su kuma dole mu tsaya ne ya ku bayan Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yana neman tsarin Allah da talauci hadisai sun tabbata da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya ubangiji kai ne na farko wanda babu wani kafin kai kai ne na ƙarshe wanda wake babu wani bayan kai kai ne wanda kake bayyane babu wani a sama da kai kai ne kake boye wanda yake babu wani ƙasa da kai Allah ka wadata ni ka biya mun baki sa'annan ka wadata ni daga talauci Allah ka biya mana baki Allah ka wadata mu daga talauci wannan kalmomin addu'ar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam da yake haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana neman tsarin Allah madaukakin sarki daga bala'in talauci saboda shi talaucin nan musifa ce kuma damuwa ce kuma hadari ne akan aqidar mutane akan addinin su akan wato rayuwar su gabaki daya da yawa kamar yadda na faɗi rashi ya zama sanadiyar kafirkan da yawa daga cikin mu Allah ya kiyaye rashi ya zama sanadiyar lalacewa daga cikin matayen mu mata wanda ba karuwa ba sai ta shiga karuwanci saboda babu abin da za ta ci wanda ba barawo ba sai ya shiga sata saboda babu abin da zai ci da yawa abubuwa na lalacewa ya zama sunan shi ne sanadi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ga hadisi wanda yake cewa ya ubangiji ina neman ka gare ni daga talauci da kuma kafirci saboda yake kafirci a talauci ko ba ce ta kafirci Allah ka tsare mu da haka waɗanda ba musulmi ba ƙungiyoyi da yawa sun yi aiki da talaucin mutane sun shiga cikin su sun ko sun sa su a cikin addinin su sun sa su a cikin ƙungiyoyin su wanda yake wannan musiba ce Allah madaukakin sarki ka tsare mu ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu da abin da ya hane ku fara bautar nan duniya da kuma kiyama ku sani ba shakka talauci idan ba ya samu mutum da imani mai karfi ba yana sa shi kokonto sai ya sa mutum tunanin kokonto akan Allah yaya Allah zai ba waɗannan kuɗi da yawa shi kuma ko na karyawa bai da shi ku da yawa za ka ga idan ba ilimi ne da mutum ba yana wasu maganganu kamar zai zaki Allah saboda bai da kuɗi wannan musiba ce musiba ce damuwa ce Allah madaukakin sarki ka tsare mu ya ku bayan Allah talauci yan hadari ne akan ɗabi'un mutane wato yana zamowa sanadiyar lalacewar ɗabi'un mutane talauci hadari ne akan zamantakewa na aure yana zamowa sanadiyar mutuwar aure ka rasa dalili kawai mutum ya ce ya kashe matarsa me ya faru duk a rasa ya kama nan ya kama nan ya kama can amma in kaga dalili hakika ne sai kaga cewa talauci ne ya zama sanadiyar haka talauci yana zama sanadiyar yake wani mutla wanda Allah madaukakin sarki ya sanya mu mutanen da ita talauci yana sanadiyar abubuwa da yawa da yawa waɗanda za su rasa abinci wanda ɗabi'unsu masu kyau ne sai kaga ɗabi'unsu sun lalace mutum yana tafiya ya rasa me zai ci yana jin raɗaɗin yunwa sai kaga babu abin da ba zai iya ba duk wata mummunar ɗabi'a wata barna za a iya yi da shi za ka ga ya shiga ciki duka mu mun san kissar hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya bada labarin mutane guda uku waɗanda suka shiga cikin kogon dutse dutse ya zo ya rufe baki kogo da su cikin su akwai guda ɗaya wanda ya bada labarin cewa yana da wata ɗar baffansa wanda ya nemi ya lalata da ita ta kiyarda amma da kanta da talauci ya kama ta ta zo ta yarda da shi cewa ya lalata da kaga da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna talauci yana sanadiyar mutumin kirki ya lalace Allah madaukakin sarki ta tare mu mata ce mai mutunci wanda da can saboda tana da abin da za ta ci da aka nemi ta iya lalata da ita ba ta yadda ba amma yanzu da kanta ta zo tana neman yadda za ta yi saboda yunwa Allah madaukakin sarki ya kiyaye ya ku bayan Allah mafi yawan barna da ake yi a duniya sanadiyarsa tana da ruwa da talauci tana da ruwa da tsaki da talauci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yake cewa ina ya ubangiji ina neman ka tsare mu tsare ni daga dukkan abin da zai ja na aikata laifi kuma ka tsare ni da dukkan abin da zai ja na ci bashi Allah ka raba ku da bashi ya ku bayan Allah yawa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake neman darin Allah daga talauci yake cewa mutum idan ya ci baki ya zarge masa wuya sai ya dawo yana fadan magana yana ƙarya sai alƙawari ya dawo yana sabawa yarin mutum ya ci baki mutane ya masa yawa sai ka ga rayuwarsa ta canza ya zama mutuncin da yake da shi babu ya zama wani yana gudu yana barin gari yana wato buya Allah ka tare mu shi yasa ɗaya daga cikin malamin musulunci yake cewa na jarraba rayuwar duniya ga baki ɗaya da rayuwar mutane na ɗaya na duba na kalli yadda zamani yake zuwa ga lokacin sauƙi da lokacin wahala yace shi dai bai ga wani alheri ba bayan addini in Allah ya baka addini kamar kuma ya baka wadata yace kuma bai ga wani sharri ba bayan kafirci kamar talauci haka nan da ya auna yace ya same shi da haka ya ku bayan Allah ku yi kokari a yi kokari a kama wa yara sana'a da za su yi su ma yaran su yi haƙuri su aikata su yi sana'ar a yi kokari a nemi halal a tsarkake niyya don mu don a samu a taimaki addinin Allah a samu a yi guziri mu koyar da kanmu rashin raina sana'a ma'aikata abubuwa arziki yana hannun Allah a wajen shi ake nema Allah ka azurta mu Allah madaukakin sarki a cikin suratul kasas yana cewa ka nema daga abin da Allah ya baka nemi gidan lahira sannan kada ka manta ka manta rabonka na duniya sannan ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka kada ka yi barna a bayan kasa Allah bai san masu barna sannan a cikin suratul zuma Allah madaukakin sarki yake cewa idan kuka idar da sallah to ku watsu a bayan kasa ku nemi fadalar Allah madaukakin sarki amma kada ku manta da Allah ku ambaci Allah da yawa saboda don ku samu rabauta Allah ka samu rabauta Allah ka ɗauki musulunci da musulmi Allah ka kanta da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعذب له يوم القيامة أجرا أيها المسلمون عباد الله إن الإسلام دين جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ليدلهم على سبيل الرشاد وعلى طريق الهداية وعلى مسالك النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة جاء الإسلام ليحل مشاكل البشر مشاكل البشرية ليزيل ويرفع ويخفف عنهم مشاكل الحياة وأبى هذه الحياة فيعيش المسلم بذلك حياة طيبة في الدنيا مع ما ينتظر ما ينتظرهم عند الله سبحانه وتعالى من النعيم المقيم والفوز العظيم عباد الله إن كثيرا من المشاكل التي يعاني منها البشر جاء الإسلام بأحسن الحلول وأفضلها ومن هذه المشاكل الكبرى التي جاء الإسلام بحلها مشكلة الفقر هذه المشكلة التي أرقت البشرية كلها والتي يئن منها أعظم الناس ويتوجهون ويتألمون في كل زمان وفي كل مكان فهي مشكلة قديمة حديثة وهي مشكلة هادرة في واجه الناس وفي حياتهم اليومية وخاصة في شمال نيجيريا اليوم ولقد حاول الناس قديما وحديثا أن يتخلصوا من هذه المشكلة حاولوا أن يوجدوا لها الحلول والمعالجات ولكن دون جدوى عباد الله ينبغي أن نتساءل سؤالا مهما هل الفقر مشكلة وبلاء ينبغي أن يسعى الناس في رفعه وإزالته أم هو قدر إلهي يجب على الإنسان أن يستسلم ويرضى به ولا يعرض عليه وقد يتساءل بعض الناس هذا التساؤل الخاص وأن البعض يسمع التكلم عن هذه القضية ويرغب في الفقر ويمدحه ويثنى عليه ويصوره على أنه أمر مطلوب شرعا خاصة إذا سمع بعض الأحاديث التي تدل على فضيلة الفقر كقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المسلمون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو 500 سنة, 500 سنة واليوم من أيام الآخرة بألف عام وغيره من الأحاديث التي تدل على فضيلة الفقراء ويفهم بعد منها أن الفقر مطلوب ومرغوب شرعا وهذا التصور أيها المسلم ليس بالتصور الصحيح ولا بالفهم السليم المستقيم فإن هذه الأحاديث وأمثالها وأمثالها إنما يراد منها بيان أن الفقر ليس بعيب وأن وليس أمرا يدعو إلى استسقاط أصحابه فلا ينتكس الفقراء بمجرد فقرهم بل قد يكونون عند الله سبحانه وتعالى أفضل من كثير من الأغنياء هذه الأحاديث يراد منها كذلك تدبير الفقراء الذين يعانون من ألم الفقر الذي كتبه الله عليهم وقدره عليهم فحين يعلمون أن هناك ثوابا عظيما وأجرا كبيرا ينتظرهم عند الله إن هم صبروا واحتسبوا أجرهم عند الله فإن هذا يدعوهم إلى تحمل آلام الفقر وإلى الصبر على متاعبه وخاصة وإن الفقير ليس عنده القدرة على دفع المصيبة كما هو الحال عند الغني فتكثر الآثام والذنوب عند الأغنياء بخلاف الفقراء وعلى هذا تفهم هذه الأحاديث وليس المراد منها الحث على الفقر أو الترغيب فيه كيف والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يستعيذ من الفقر وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر يستعيذ من فتنة الفقر كما يستعيذ من فتنة الغنى فالفقراء فالفقر بلاء والفقر مصيبة والفقر أمر مذموم لا خير فيه إلا مع الصبر والحساب عباد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيسأله أن يرفع عنه الفقر كما في الصحيحين يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اجعلني الدين وأغنني من الفقر هكذا كان يدعو صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء الإسلام بتخليص الناس من الفقر فالفقر بلاء ومصيبة درره عظيم وفقره جسيم الفقر خدر على الدين خدر على العقيدة كم من إنسان سلك من دينه وخرج عن عقيدته بحثا عن المال لأجل أن يسد فقره ويدفع حاجته كم من مسلم تنصر بسبب الفقر وكم من فلانيين والحوساويين واليرباويين تنصروا بسبب المال كم من إنسان خالف مبادئه وقيمته, وقيمته وخرج من إيمانه لأجل حفنة المال قال بعض السلف إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر خذني معك فالكفر قرين للفقر وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ فيقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر لأن الفقر بهوات للكفر وبهذا استدعت المذاهب المنحرفة والعقائد الباطلة والأديان الكاذبة أن أن تغلغل في البلاد الإسلامية مستقلة حاجة المسلمين وفقرهم نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا وليس وراء الله منتهى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة عباد الله إن الفقر قد يشكك الإنسان غير الموجد في رحمة الله يشكك الإنسان في عدالة الله وحكمته حين يرى شخصا من الناس أوذي وأوذي من المال وهو لم يؤذى من ذلك شيئا إن لم يكن مؤمنا صادقا إن لم يكن مؤمنا متيقنا برحمة الله وعدله وحكمته فإنه سيشك في ذلك عياذا بالله عباد الله إن الفقر خدر على الأخلاق خدر على القيم خدر على المبادئ والسلوك خدر على الزواج خدر على الأسرة خدر على التربية خدر على الصداقة خدر على صلة الأرحام وهو أيضا سبيل للإهرام سبيل للضياع حين يجد الإنسان ألم الفقر فإنه عند ذلك يكون مستعدا لفعل أي شيء حين لا يجد طعاما يأكله ولا يجد لباسا يستره ولا يجد مسكنا يؤويه حين يرى أولاده يتزاورون جوعا أمامه يتألمون من المرض يتمنون ما يعجزون ما يعجز عن تقديمه لهم عند ذلك يكون مستعدا لأن يقتل مستعدا لأن يسرق مستعدا لأن يزني بأن يجش بأن يخدع بأن يفعل أي شيء من الجرائم والفواحش وكلكم تعرفون قصة الثلاثة الذين خرجوا فأواهم المبيت إلى جار وهبطت سكرة فسجد باب ذلك الجار فأخذ كل واحد منهم يدعو الله سبحانه وتعالى بأخلة أمل عمله لله سبحانه وتعالى فكان منه رجل ذكر أنه كان له ابنة عم وكان يحبها بأشد ما يحب الرجال النساء وراودها عن نفسها فأبت يقول الرجل وهو يهشي قصته كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألمت بها سنة من السنين ألمت بها هادة وفقر وجاءني فطلبت مالا قال فأعطيتها عشرين ومائة دينار, دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت امرأة شريفة امرأة عفيفة تمنعت من الفاحشة ورفضت وأبت ولكن دفعها الفقر إلى إليه دفعا واضطرت إلى الموافقة على ذلك بسبب الحاجة عباد الله أكثر أهل الجرائم إنما دفعهم إلى سلوك طريق الجريمة الحاجة والفقر فلو وجدوا ما يسد حاجتهم لتركوا هذا الطريق فالفقر يغير الاخلاق لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستكثر من ان يستعيذ بالله يقول اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمجرم اي الدين ودين سببه الفقر فقال قائل اكثر ما يستعيذ من الفقر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا اذا كرم حدث فكذب ووعد فاكلب إذا ارتكبه الديون وكان مطالبا بها أمام الناس اضطر إلى الكذب حتى يتخلف منهم اضطر إلى أن يعيد فيخلف مواعيده حتى يتهرب من الدائنين وكل ذلك بسبب الفقر وقد أحسن من قال بلوت أمور الناس بسبعين حجة وجربت صرف الجهل في العسر واليسر فلم أرى بعد الدين خيرا من الجناء ولم أرى بعد الكفر شرا من الفقر عباد الله جدوا واجتهدوا في طلب الحلال واجتنبوا الحرام وأخلصوا نياتكم لله ولنصر دينه ولا تذروا شيئا من التجارة والصناعة وباقي الأعمال التي أحلها الله لعباده المؤمنين واطلبوا الرزق من الله هو الرزاق ذو القوة المتين وتذكروا قول الله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وقوله في سورة الجمعة فإذا قضيتم الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان عسيرا فسيره وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه واعتنا من التعب والهيلة والتدبير في تحصيله واحفظنا من البخل والتبذير والإتيان بعد وصوله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا رزاق يا فتاح يا وهاب يا منان تولى رزقنا واجعله لنا خيرا في الدنيا والآخرة إنك سميع قريب مجيب اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قل بنا يا لطيف يا عليم يا خبير برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم من كان عليه ديون اللهم فقد عنه يا رب العالمين اللهم من كان عليه الديون فقد عليهم يا رب العالمين اللهم من علينا بقضاء الديون ورد الحقوق كلها قبل الموت يا رب العالمين انك على كل شيء قدير اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا ودعينا واتنا وهاجرنا وغائبنا اللهم من احيته منا فحي على الايمان ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا ولا دينا الا قضيته ولا هما الا فرجته ولا عسيرا الا يسرته ولا دائما إلا رجدت ولا مريدا إلا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا فيها سلام إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم برحمتك وفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله